jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake shine sarki abin bauta mabocin kyauta mabocin baiwa da kuma kyauta ubangijin da ke ba da rayuwa ga wanda ya so kuma ubangijin da ya halittu baki ɗayansu ubangijin da ya sifantu da biyan bukatan halittunsa baki ɗaya kuma ya ɗayantaka da kaɗaitaka allah ya gaya mana mala'iku da ma'abota ilimi shaidu ne akan haka muna bautawa muna gode wa allah subhanahu wata'ala tare da neman taimakonsa domin shi mai yawan jin kai ne kuma mai nuna soyayya ne ga bayansa muna roƙonsa shiriya da kuma kula irin tasa kuma muna roƙonsa ya kasantar da mu daga cikin bayinsa masu yawan ruku'i da sujjada da falalansa da baiwansa mun shaida ba muta da gaskiya sai Allah kamar yadda muka shaida lalle shugaban mu annabi Muhammadu manzansa ne kuma masoyinsa ne ma'abocin makami abin gode mawa ma'abocin tafki abin gangarawa zuwa gare shi tsira da aminci sabbata a gare shi tare da iyalan gidansa gwargwaron darajarsa da matsayinsa mai girma bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani hakika Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana wasu farillai duk mutumin da ya zo da wannan farillan ya yi su bisa yadda Allah ya yi umarni da shi kuma bisa yadda manzo Allah ya umarni da shi hakika ya rabota kuma ya tsira wanda ko bai aikata su ba a bisa yadda Allah yake so a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to wannan hakika ya tabe kuma yayi asara sannan bayan wayannan farillan da Allah subhanahu ya wajabta mana akwai wasu abubuwa da Allah ya ba mu waɗanda suke soyantar da bawa zuwa ga Allah suke sa Allah ya so bawa wannan abin kuma shine kusantar Allah subhanahu da nafiloli na alkhairi kamar yadda ya zo bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila yana kokarin kusanta na da nafila har sai na so shi shi ko duk lokacin da Allah son ta'ala ya so bawa to hakika bawa ya rabauta da samun alkhairin duniya da lahira hakika ya rabauta da samun taskawar da baya karewa muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu wannan soyayya da falalansa da baiwansa bayan haka mu sani hakika muna cikin rana ta goma ga watan almuharram wato ranar da ake kira ranar ashura'a wannan rana rana ne wanda ke cike da alkhairai da falaloli da kuma abubuwa na ban mamaki kuma na izina da la'akari muna roƙon Allah ya ba mu alkhairin ranar ya daga cikin abin da wannan rana take banti da shi na falala cewa a cikin wannan ranar ne Allah ya karɓi tuban shugabanmu annabi adam kuma a cikin wannan ranar ne Allah sun ta'ala ya tseratar da shugaban mu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya saukar da shi daga kan kan teku a kan jirgin ruwa ya sauka bayan ƙasa yana mai cike da nasara sannan a cikin wannan ranar ne Allah ya tseratar da shugaban mu annabi Ibrahim daga sharrin makiyin Allah na marudu sannan a cikin wannan ranar ne Allah ya dawo da annabin Allah annabi Yusufa zuwa ga annabi Yaquba sannan a cikin wannan ranar ne Allah subhanahu ta'ala ya bayyana nasarar annabi Musa alayhi salam bisa ga Fir'auna Allah ya keta masa teku shi da mutanensa banu Isra'ila ya nitsar da Fir'auna tare da mutanensa sannan a wannan rana ne ko kuma makamancin wannan rana Allah ya fitar da shugaban annabi Yunusa daga cikin kifi sannan a cikin wannan rana ne aka yaya damuwan annabi Ayyuba alayhi salam sannan kuma bugu da ƙari a cikin wannan rana wata yaƙi mai albarka ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa mutane sun shiga musulunci albarkan wannan yaƙi ita ce yaƙin da ake kira zatun raƙa'i yaƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance wani kafiri ya tsaya a kansa ya ce wa zai kare ka a kaina yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah take takobinsa ya faɗi annabi sallallahu alaihi ya ɗauka ya ce kai wa zai kare ka daga hannuna yau ya ce kyautanka kyautatawanka da karamcinka manzo Allah ya kyare shi albarkan haka duk mutanensa suka musulunta salati da aminci ya tabbata bisa ga jagoran wannan yaƙi kuma kwamandanta bayan haka mu sani ya ku mutane haƙiƙa wannan wata ne da muke ciki mai albarka kuma wannan rana ne mai girma Allah sun ta'ala da kansa ya mai da wannan wata mai alfarma kuma da kansa ya girma wannan rana da kuma watan ta yadda ya halicci al'arshi a cikin wannan wata da kursiyu da allo da kuma alƙalami a wannan rana ne a makamancin wannan rana ne kuma jikan manzan Allah sharifi mai girma ya yi shahada wato imam Hussein ɗan Aliyu ɗan Abi Talib ya samu daraja mafi girma ya samu martaba mafi tsada ya samu ƙarshen abin neman dukkan wani mumini na haƙiƙa domin a zamanin sahabban manzala da tabi'ai ba a tsoron mutuwa kamar wannan lokacin kowa yana son mutuwa mata da maza kowa burin shi karke shi na ce yau an fita yaƙi bai dawo ba ba wanda za a ce yau an je yaƙi an dawo an taho da gawawaki ka ji yana nadama ko yana jin abin nan in an yi kuka to mata ne amma maza ba sa ƙin mutuwa da sauransu so da wannan shine ƙarshen dole dai a mutu da ita kuma mutuwar mutuwa mafi tsada ita ce mutuwa ta shahada to wanda shine mafi ƙarshen abin neman duk wani mumini a wannan rana ne Allah ya azarta wannan jika na manzo Allah da shi wannan ko shahada ya kasance a wani fili wata ƙasa da ake kira Karbala muna roƙon Allah ya saukar mu makashinsa dukkanin bala'i da kuma damuwa wannan abin da ya faru yana daga mafi girman musiba da aka jarabci mutane wannan al'umma da shi a makamancin wannan rana amma Allah ya koya mana idan musiba ta same mu abin da ya kamata mu Allah yana cewa mu'minai su ne waɗanda idan musiba ta same su ba sa aikata abin da ba a ce ba ba sa halaka kansu idan musiba ta same sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka mu ma mun faɗi wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce waɗanda idan suka musiba ta same suka faɗi wannan kalmar to tsira da aminci na ubangiji ya tabbata gare su rahama na Ubangiji ya tabbata gare su kuma wa'innan su ne shirye Allah ya samu daga cikinsu don haka yana daga cikin sunnoni na wannan rana abin da ake so bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin azumin wannan rana domin annabi yana cewa azumin wannan rana yana kankare zunubin shekara kamar yadda Imam Muslim ya ruwaita sannan daga cikin sunnan wannan rana yalwata wa kan kai da iyali domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yalwata wa kansa ya yalwata wa iyalinsa a rana ta goma ga watan almuharram to Allah ya lamunce masa arziki a sauran kwanakin shekararsa kuma alhamdulillahi wannan sirri ne mujarrabun wanda sahabbai da tabi'ai duk sun jaraba sun gan haka in ka duba tabakati na sahabban manzara zaka ji kowa yana cewa wallahi mun jaraba wannan hadisin mun ga ka yake duk mutumin da ya yalwata wa iyalinsa da kansa ranar ashura sai ga shekaran Allah ya zo ya kawo mishi ita cikin cikin yalwatawa sana daga cikin sunnan wannan rana abin da aka so yawaita nafilfili na salloli in mutum yana da dama ya salla nafila raka ɗari da sada zumunta da ziyarar malamai da yin wanka domin wannan rana da shafan kan maraya da sadaka da abin da ya sawwaka da kuma sa kwalli da yanke kumbuna da karanta suratul ikhlas kul wallahu kafa dubu ga wanda Allah ya bashi iko Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda za su rabauta da alkhairin wannan rana da kuma alkhairin shekarar baki daya Allah abinda muka yi a cikin wannan shekarar wanda muka manta shi bai manta ba Allah ya yafi mana mun tuba Allah kuskuren da muka yana da ikon ya kama mu amma ya yafi mana Allah subhanahu ta'ala ya kame hannun mu gabarin shi shekaran baki daya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin abin da hudu ban taɓin saki ne alhamdulillahi malikil ma'bud zila ta'i wal minan wal jud wahibil hayati wa khaliqil wujud alladhi tasawwa bis samadaniyya wa tafarrada bil wahdaniyya wal mala'ikatu wa ulul ilmi ala zalika shuhud nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastansiru fa huwa arrahimul wadud ونسأله الهداية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود أشهد أن لا إله إلا هو أن سيدنا محمد رسول الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله قد افترض علينا الفرائد فمن أداها على ما أمر به الله ورسوله فقد فاز ونجاه ومن لم يؤدها على ما يحب ربنا ويرضى فقد خاب وكسب وهناك ما يحبب العبد إلى الله بعد الفرائض وهو التقرب إليه بالنوافل الخيرات كما جاء ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه ومتى ما أحب الله العبد فقد فاز بسعادة الدارين والكنز الذي لا يفنى رزقنا الله إياها بفضله ومنه واعلموا أيها الإخوان أننا اليوم في العاشر من المحرم أي يوم عاشوراء وهو يوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر رزقنا الله خيراته ومن فضائلها أن فيها تاب الله على سيدنا آدم وفي هذا اليوم أيضا نجى الله سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بالنصر وفيه أنقذ الله سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود وفيه رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب وفيه أظهر الله سيدنا موسى على فرعون وفلق له البحر ولبني إسرائيل معه وفيه أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت وفيه كشف ضر سيدنا أيوب عليهم الصلاة والسلام وفي هذا اليوم حدثت غزوة مباركة دخل فيها الكثير إلى الإسلام وهي غزوة ذات الرقاء على صاحبها وقائدها أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أيها الناس إن شهركم هذا عظيم قدره ويومكم هذا جليل أمره حرمه الله تعالى بنفسه وعزمه حيث خلق فيه العرش والكرسي واللوح والقلم واستشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب فنال بذلك أعلى مرتبة وأغلى منقبة وغاية مراد وغاية مراد كل مؤمن حقيقي وكان ذلك بأرض يقال لها كربلاء هل الله بقاتله كل كرب وبلاء وهذا من أعظم مصيبات أصيب به بها هذه الأمة فقد علمنا الله استرجاء عند كل مصيبة فقال الذين إذا أصابهم أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون فإنا لله وإنا إليه راجعون ومن سنن هذا اليوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام وقال صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة كما روى مسلم ومن سننه أيضا التوسعة على النفس والإيال كما روي عن جابر عنه, عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وصى على نفسه وعلى أهله يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر سنته وهو أيضا مجرب في زمن الصحابة والتابعين كما صح ومن سننه سنته ومن سننه كثرة النوافل وصلة, وصلة الرحم وزيارة العلماء والغسل لها ومس رأس اليتيم والسرقة بما تيسر والتكهل وتقليم الأظافر وقراءة ألف من سورة الإخلاص جعلنا الله تعالى من الفائزين بخيراتها والسنة كلها اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
Sau daidaita mai waya don Allah ya kashe ko sa salin don Allah don Allah mai waya kashe ko sa